إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 20 ga wata na zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa takwas ɗin watan bakwai miladiya ta 2023 za mu tashi darasi na shidda insha Allah a cikin littafin hirasatul aqida darasi na ƙarshe mun tsaya a safha ta 45 inda mali yake cewa wa kana mimma asbaha majhulan ladal kathir min almuslimin iya daga cikin abin da ya zamanto abu ne wanda ya faku da yawa daga cikin musulmai sun jahilce shi miye wannan abu shine mafhumi na ahlus sunnati wal jama'a suwa ake cewa ahlus sunna suwaye mabiya tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mustalah da ake ambatawa ahlus sunnati wal jama'a zaka samu wasu suna raya wannan kalma amma sai kaga cewa kuma tafarkin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bar shi a daidai lokacin da za ka samu a cikin al'umman nan daddatsuwa da cituruwa kowa yana ƙoƙarin ya kawo irin tashi gudunmuwa ta hanyar ƙirƙiran wani abu kuma ya jingina shi zuwa ga addini idan aka yi magana sai ya ce ai son addinin ne yasa haka ko na makamancin wannan wa kullum yadda'i waslan bilaila kowa yana ta ƙoƙarin sadar da kanshi zuwa ga haka ne to mafhumi na ahlus sunnati wal jama'a sune ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'ar musulmi wannan kalma kuma ta jama'a karkace ai bari in duba to suwa suka hi yawa ba da wannan ake tantance abin da yake gaskiya ba ko kuma abin da yake ba gaskiya ba ba a auna gaskiya da yawan mutane ko karancinsu to wannan mustalah na ahlus sunna wal jama'a shine malam zai mana bayani akan shi malam ce wa usulihim sannan kuma da asalin da su ahlus sunna suka ginu akai idan ka ce wani ahlus sunna ne to da me yake kawo hujja mun gani a baya sannan kuma wa hadihim shiryarwarsu su wannan ahlus sunna akan me suke shiryarsu shiryarsu ta kasance ne akan son zuciya da ra'ayi ko kuma ya kasance wa a shiryuwarsu sun danganta shi zuwa ga annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama malim ya ce mimma ja'ala ba'dal jahilina yadda'i wannan yasa wasu daga cikin jahilai suke raya cewa anna ahlus sunnati tarihun madha wasu na cewa a kalma ta ahlus sunna ma'abuta sunnar manzon Allah ai wani tarihi ne da dadde wanda wannan kalma kuma a yau ma kana jinta ta daga an yi magana ka ce kai dole sai wanda manzan Allah ya yi kenan da yake da'awar cewa cewa kenan ahalus sunna wani tarihi ne wanda ya wuce a baya ko kuma a ce maka yanzu waye zai ce dole na manzan Allah zai bi sallallahu alaihi wasallam to wani yana tsammanin cewa wani tarihi ne wanda ya riga ya shuɗe wani kuma yana raya cewa au annahu laysat hunaka ta'ifa ko kuma yana raya cewa babu wasu jama'a yasduqu alaiha hadha alwasf wanda wannan wasafin na ahli sunna yake tabbata a kansu wani yana ga haka yana ga cewa mutane gaba ɗaya ɗan ruɗu ne kawai duniyancin su ne suke yi da aka bayya bayya ƙasa a gwiwa ya kafirta kowa me yasa saboda yana da awan cewa a ai wannan magana na ahli sunna babu ma wani wanda kalma take gaskatuwa akan shi wanda kuma kuskure ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haq ba za a gushe ba ana samu a cikin al'ummata wasu mutane tsayayyu akan abin da yake gaskiya wanda baya cutar da su zargin mai zargi ko magana mai magana ko hada mai hada za su tsaya tsayin daka mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin addini za su bi shi maliki cewa wasu kuma suna cewa au anna manahijas salafi innama hu innama hiya usulun nazariyatun mithaliya wasu kuma suna cewa ai manhajin mazanjiya yani as-salaf suna cewa wasu usul ne nazariya ai wasu ka'idodi ne a karanci za a gansu kawai misaliya wanda za a rika dan buga misali amma babu wani abin da yake tabbatacce wajen aiki kaga wannan ma kuskure ne yana ga cewa hadisan hiri a karanta wanda wannan kuma da yawa akwai shi ma a yau a karanta hadisi a ce wannan a yanzu dai kuri a karanta in a karanta wannan kun a kare kuma kowa abin da ya gana tabbas to wannan akwai irin wannan jama'a au annal muslimina jami'an ala mukhtalafi masharibihim ala sunna wani kuma zai ce a kowa da kuke gani ahlus sunna ne wanda zai yi da'awar kaza da da'awar kaza da da'awar kaza wanda wannan abubuwan kaza da ya da'awar su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yake hada da su amma mai aikata wannan abin da sunan musulunci sai a kalle shi a ce shi ma ahlus sunna ne saboda dukkan wata mazhaba da dukkan wata hanya da ka sani ana kiransu da suna ahlus sunna la siyama a musalah wanda yake na baya in bar da 'yan shi'a to wani yana ga cewa ai kowa ma akan sunan yake alhali to sunna tawa eh ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta malamin shi wanda ya kirkiran mashi malike cewa au anna manahijas sunnati afa alaiha zaman wala budda min albada'il bitashdid akwai wanda kuma yake ga cewa ai manhajin nan na salafus salih na magabata na gari afa alaiha zaman ai lokaci ya shuɗe ya bar shi yana zamanin shi ya wuce yaushe za a zo a yau ana ga an waye an ci gaba a ƙarni na ashirin da nawa ɗaya wani ya rika da'awan cewa wai ku zo a yi rayuwa irin rayuwar da aka yi shekara dubu da ɗari hudu a baya wani na ga wannan ai ba zai yi ba ku kun cika zahi kun fiye zahi kun ɓata da kowa me yasa kai kuma qur'ani kabi hadisi kabi mutanen anguwanku ko kuma mutanen garinku ko mutanen ƙasarku don ba su fahimce ka ba wannan ba shi yake nuni akan cewa ba wai wannan abin da kake ta akan shi zamanin shagari wannan shine abin da zamanin shi yake tahiya saboda shi ita shara Allah salihatul li kulli zamanin wa makan daidai take da kowace al'umma sannan kuma daidai take da kowane zamani abinda Allah ya san ka ce wai yanzu ya kare saboda ku yanzu kakku zahi irin na da mu yanzu ba kaga ana abubuwa ga muqarabatul adyan ga wane ne ga kaza ga kaza alhali wannan kuskure ne to wani yana ga cewa manhajin salaf din ba ko manhajin ahlus sunna wani abu ne wanda afa alaiha zaman sai ya ci wala budda min al bada'il suna ga cewa babu makawa dole a zo da canji bitashdidi saboda a jaddada addini ya zama tuya daya da zamani ba ko wannan ba a ce muku Allah ɗaya addini uku addinan uku gabaki ɗaya daga sama suke musulunci yahudanci kiristanci a ce ku zauna ka kowa ya tsangwami kowa ka san me yake da ka kowa tsangwami kowa kar ka karanta ayar da Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam to kai kuma ya zaka yi da ita kuma gata a cikin qur'ani su a mafhumin su shine zaman lahiya in ba ku karanta irin waɗannan abubuwa to shi kenan za a zauna lahiya amma babu yadda za a yi addini ya kira zuwa ga zaman lahiya amma kuma addini shi ne ake bi ba tunaninka ba addini shi ya shar'anta cewa duk wanda ya ce allah ɗayan uku ne ya kafirta da ƙar kafarar lafi na ƙalu inna allaha salisu salasa allah ce sun kafirta to yanzu ka huto ka ce sun kafirta ana ga kamar kana ɗa'an kana sukan wani ne ko kana faɗin magana akan wani shi yasa inda za a magana da sunan addini wato babu randa za a zauna lafiya bi ma'ana saboda duk lokacin da aka yi wata magana wani zai ji cewa da shi ake ko idan aka yi magana akan ka a sha giya wanda yake shan giya hejimi da shi ake aka ce ka ai shirka mutumin da yake kiran aljannu yake kiran wasu malamai yake kira Allah sai ya ji cewa da mi da shi ake sai ta da rigima da husuma a ce ai duk an rikita addinin an kaya rikici an kawa ne alhali addini yana nan salim alim kai ne rikicacce kuma kai ne ka kawo rikici kai ka kawo duk wata rigimar da kake cewa rigima ce kai ka kawo ta a komo kowa ya ajje na garinsu ya ajje na gidansu abin mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yaya sahabbai suka gane suka bauta wa Allah Allah ya tabbatar da cewa waɗannan mutane ɗan aljanna ne bautan Allah nan da ake da sallah da ake da azumi da karatun Qur'ani da duk wani aikin ibada ana yin shi ne dan a samu aljanna ana yin shi ne dan a samu lada to wannan manhajin na a samu lada ga yanda yake sai ka kawar da shi a gefe sai ka ce a mugayen da muka tashi maka ana yi ta yanzu akwai hankali a cikin haka Allah shi da mu to wasu na ga cewa labud da ba makawa dole sai an kawo albada'in a kawo masanya a canza abin ya tahi da zamani a rika gudu wasu mutane a rika wannan su ne mafakirun su ne mafakir na islami sai ya rika maganganu yana shiga cikin nusus ɗin addini yana abin da ya ga dama duk yanda za ka yi hira ka yi surutunka wallahi aya Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nan a yanda suke sai dai ka gama surutu ka ka gama abinda zaka gama wannan akwai su da yawa suna nan wanda suke da'awar cewa a zo a hadu me suke ne a hadu shi ho wanda aka ce a zo a hadin da shi shi yana kan nashi yana kan aqidar shi ba yanda za a yi bari yanzu kai ne ake so kai ka sabka daga naka ka je ka mai canfa kuma la'alla ku ne kashi goma tara tara a cikin ɗari shi shi ne kashi ɗaya ko kashi ɗaya ma bai kai kuna makamancin wani amma a je a duba inda kafirci yake da rinjaye wa yake magana zaman lahiya wa yake magana zaman lahiya babu yanzu ka duba tarihin ƙasar faransa wanda su matan da suke sa hijabi an kai matakin da aka hana su gaba ɗaya akan su jami'a su yi karatu an hana su in za ki sai da ki huto mu tabarrija ki huto a cikin tsiraici amma ba a yarda ba ki sa hijabi ki hutu a wancan lokacin ina maganan cewa a bar kowa abin da ya ga dama hira ce hira ce kawai ake su suna kan nasu kai ne ake so kai ka bar naka ta gan zuwan nan shugaban kasar turkiya erdogan ba abin da aka yi a baya na hana wasu mata karatu da makamancin wannan a dalilin sun sa hijabi sun sa niƙadi lokacin da ya samu allah ba shi mulki miyai ya yi shelanta cewa dukkan wata macen da a wancan lokacin aka hana ta yin karatu yanzu an ba ta dama ta zo ko da tsohuwa sai ga mace tsohuwa ta zo tana karatu a cikin jami'a yanzu an ba ta dama ta zo mu hajjaba mu naqaba ta zo a cikin suturan da ya dace irin na addini kuma an ɗauki takalif ɗinta kuɗin karatunta da zuwanta da zawwa da kayan karatun da komi da komi a wuyan gwamnati gwamnati masu hankali ke wanda suka san abin da ya kamata kuma suka san daraja asalin abin da ke cewa ilimin Allah mana taufiki kaga mai zuwa nan da ya ce to in ta karatun me za ta shi karatu ya wuce wannan karatu ka karanta ka waye ya haska maka haske ne in kana yin shi a cikin shi kake tafiya amma duk in babu shi kawai tsirkaniya ce da hayaniya da soki burutsu Allah kiyaye to wasu suna da awan cewa wai ai dole a kawo canje a canza wannan tahiyar da ake a yanzu ka a yi ta dole ai kaza ai kaza aw anna a'immata salafi salihin humul ladina ikhtara'u li anfusihim hadha al wani yana da awan cewa wai su jagororin magabata na gari wanda mun karanta tun daga sahabban manzon Allah ko wasu na ga cewa ai su ne waɗanda suka kirkirar wa kansu da kansu wasafin ahlus sunna wasafin ahlus sunna dole ya zo me yasa saboda mutane sun cicciru sun daddatsu kowa ya kirkiri nashi wani ya kirkiri abu kaza ya ce su suna yan kaza wani ya ce kaza ce suna yan kaza wani ya ce kaza suna yan kaza to kai da kace za ka riƙe na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar sahabban manzo Allah sai ka ce mu ko mu ne ahlus sunna mu ne ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani jama'a da jama'a musulmi maliki ta ba haka nan wa au anna wasfa ahlus sunnati ko kuma cewa wasafin ahlus sunna lam ya'ud yasduqu ala ahadin wani ya ce ai kwata kwata ma babu ahlus sunna gaba ɗaya yau me yasa li anna al kull yad'i saboda kowa yana da awar cewa ni ne ahlus sunna wane ce ni ne ahlus sunna wane ce kaza maliki ce wala yusallamu lahu zalika alhali da'awar da zai ba za a sallama mashi ba ba za a yarda mashi akan abin da ya da'awar ba ka kirkiri abu kaza malamin ka kirkiri kaza kun juya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ajiye shi a gege kai ka dauki na malamin ka shi kake karewa wani ya dauki na wani shi yake karewa kuma kai da awancewa kai ahlus sunna ne yanzu daga cikin masu da'awar aqida ta wahdatul wujud akwai wanda yazo yace su ma ahlus sunna ne ahlus sunna wata sunna sunnar wa ka san dai bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo da aqida ta wahdatul wujud kafirci wanda ko su Abu Jahl musu shi ba bale ke cewa kama zaharat akhiran da'awa kamar yadda ya bayyana a ƙarshe ƙarshen nan duk wanda yake bibiyan al'amuran tarihi da sauransu zai ga ya bayyana ƙarara da'awa da'awa da raya cewa mu ahlus sunna ne alhali kuma an ka duba aikin shi ne ka ce babu sunna male cewa maza'im da rayawa wa shi'arat da wasu alamomi da mutane za su yi don su nuna cewa su ahlus sunna ne male ke cewa min qibali ahli ahwa daga ma'abuta bin son zuciya yan bid'a wa ba'd al-firaq wal jama'at da wasu kungiyoyi da wasu jama'u ko da wata kungiya wanda ake ga cewa an dasa ta akan abin da yake addinin ne sai zama ta sabka daga wannan ta kama wata hanya daban to wannan ba za ta shiga karkashin musamman ahlus sunna ba kwarai da gaske saboda ba sunan bane ake ma me aiki al'amal aiki aikin shine yake gaskanta cewa kai ahlus sunna ne ko kuma ba ahlus sunna bane ka ce kai ahlus sunna ne ka cika gari ka ce kai ahlus sunna ne alhali ayyukanka gaba daya sun yi gehe sunna ta yi gehe ina sunna take ya zama to da'awa kawai na baki malikita allati tukhalifu sunnah abubuwan da suna saba wa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jama'a da jama'a musulmi bi annaha hiya ahlus sunnati wal jama'a su dora wa kansu wani shi'ar ko su raye cewa su sune ahlus sunna aw annaha minhum ko kuma su sune sunna tana tare da su aw tantami ilaihim ko kuma suna jinginuwa zuwa gare ta malai ce wa hadhihi maza'imun ariyatun min ad-dalil wal qur'an waɗannan abubuwa raye-raye maza'im kenan mutum ya raya kaza alhali ba haka nan bane ba ariyatun min ad-dalil wani abu ne wanda ya wuhinta daga wani dalili wal qur'an ko kuma abin da yake hujja malai ce wa ilaika bayanu zalika rike ga bayani akan suwa ake cewa ahlus sunna a halshen shari'a addinin Allah مالتي مفهوم أهل السنة والجماعة الشرعي والاستلاعي مفهوم فهمت مي أكي كرا دسونا أهل السنة مي معنيش والجماعة كما سوى سوى الجماعة المسلمة أنا نهي ونسك هي وا مالتي الشرعي والاستلاحي كنا مفهوم أبنغرم ديشا الشرع أبنغرم ديشا استلاحي مالمي بيا أكي مي أكي نهي أهل السنة shi sa wani littafin zai maka bayani ne zai heɗe maka biri hautsiya ka san wai menene kalmar mata sunna a karan kanta da ma'abuta sunna suwa ake nihi da jama'a malice inda ta'ammu inda ta'ammuli li ma'ani sunna a lokacin da mutum zai yi lura game da ma'anoni na sunna wa ma'ani jama'a da ma'anoni na abin da ake cewa aljama'a kama waradat fil nususi shar'iyyati kamar yadda bayani yazo a cikin nassi na shari'a wa kama abbara anha wa fahimaha salafu kamar yadda kuma aka yi bayanin shi kuma salaf suka fahimta malicin najidu za mu samu cewa annahu yatahaddadu bi wuduhin lalle wannan mafhumi na ahlus sunna yatahaddadu yana bayyana bi wuduhin qarara المفهوم السليم فهمت لاهيية لأهل السنة والجماعة جماعة بوتا سنة دا جماعة مالتي منهم سوالي وما صفاتهم مية صفص وما منهجهم مية منهجنس وعليه مالتي أكن حكا فإنا نستطيع أن نعرف أهل السنة من وجوه متعددة يتي أكن حكا زام إيا بعد تعريفي دا ديفينيسيون أهل السنة ta huskoki daban-daban min khilali sifatihim wa simatihim ta hanyar sifofinsu da alamominsu wa manhajihim da manhajinsu wa min khilali ta'arifi salafi lahum kuma ta hanyar irin bayanin da magabata suka yi akan suwaye ahlus sunna ai min khilali ta'arifihim hum bi anfusihim ta'arifin da su ahlus sunna a karan kansu suka ma kansu da kansu malace fa ahlud dari adra bima fiha wa ahlu makkata adra bi shi'abiha yace malike cewa fa ahlud dari ai ma'abuta gida adira bi ma fiha su suka san abin da yake cikin gidan kamar da bawo yake cewa mai daki shi ya san inda yake mushi yoyo yawa yace wa ahlu makka kuma ma'abuta garin makka adira bi shi'abiha su ne suka hi sani akan lungunan da yake cikin garin kenan yanzu misali lungunan nan wanda yake dan wajen yanda zai rika shiga yana nutso yana fitowa kaga daban yake da mutumin da bai san abin ba to yanzu malam zai mana maganar cewa su sahabban a karan kansu kenan za su mana ta'arifin su ake cewa ahlus sunna malaka wa min hadhihi alwujuh allati yumkinu an nata'arrafa biha ala ahli sunnati waɗannan huskokin da zai iya yiwuwa mu gane su ake cewa ahlus sunna huska ta farko tunda ya ce maka za mu fahimci ahlus sunna nastati'u an nu'arrifa ahlus sunnati min wujuhin muta'addida ko to daga cikin huskokin ga su kama haka awwalan abu na farko malici ahlus sunnan nan annahum hum sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunnan nan su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su ne ma'abuta sunnar bin hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malici fahum ahlus sunnati alladhina amilu yake cewa alimuha wannan su ne ahlus sunna waɗanda suka san abin da ake cewa sunna saboda su suna zaune da su ne manzala yau duk wani aikin da aka kai aka kawo wanda bin wannan aikin sai maka sunan mai cewa kai ahli sunna ne wa wa'auha suka kiyaye wannan sunna wa amilu biha kuma suka yi aiki da ita wannan sunna wa naqaluha kuma suka yi bayanin ta ga mutanen da suka biyo bayan su kenan suka ciro ta suka yi bayanin su daga tabi'ai su ma tabi'ai daga tabi'ai har zuwa ƙarshe har zuwa yau wa naqaluha wa hamaluha su suka yi dakon sunnan nan suka dauko ta suka yi bayanin ta ga al'umma maliki cewa riwayatan ta hanyar riwaya wa dirayatan kuma ta hanyar abin da shahi diraya idan ka ce ilmun riwaya da ilmun diraya malaman musalah suke cewa idan ka ce ilmul hadisi riwayatan suka ce huwa nassul hadisi shine gundarin hadisin a karan kanshi wala shine ilmul hadith riwayatan ko kuma kace au huwa matanuhu ko ko shine matanin hadisin a ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abinda manzo Allah ya wadi shi ake cewa ilmul hadith riwayatan malaci wa huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda aka jingina zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama أو إلى صحابي كواك جنجنا شدوا قولي صحابي من جهة العناية بنقل ذلك وضبطه وتحرير ألفاظه كان هذا الشيء مثلا لفظ لفظ حديث أكرا كنش إذا كنت علم الحديث كما دراية ما وهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي عنه shine shi kuma ilimin da yake bambance maka wanda ya rawaito hadisin da wanda aka rawaito daga wajen shi wanda shi shine ilmul hadisi dirayatan shi kuma ilmul hadisi riwayatan shi kuma shine nassan abin da manzon Allah kenan su su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka nakaro wannan ilimin wa hamaluha riwayatan wa dirayatan wa manhajan haka kuma da tsarin da system din da ake tafiya akan shi in zaka bauta wa Allah ga hanyar da zaka bi ba kawai ba ka wayi gari ka murje ido ka meke kafa ka ce kawai ayi kaza ko kuma abar kaza mali yace fahum ajdaru man yastahiqu tasammi bi ahli sunnati su wa sahabban nan su ne mafi cancanta su ne mafi dacewa da cancantan a sa musu sunan ahlus sunna me yasa sai ce li sabqihim ila sunnati saboda su suka riga kowa zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suwaye sahabbai sai ce ilman wa amalan wa zamanin ilimi da aiki da kuma sun yi tarayyar zamani tare da wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da a gaban shi yana ji yana gani akai daban yake da duk wani wanda ke ba shi ba wannan shine abu na farko kenan za mu gane ahlus sunna cewa su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda su a gaban su aka toya abin yani a gaban su aka aikata aikin malati thaniyan waɗanda za su iya shigowa ta kofa ta biyu yalihim kadhalika atba'u sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda zai biyo bayan su sune atba'u sahabati rasulillahi waɗanda suka biyo bayan sahabban manzala sune tabi'ai alladhina akhadhu anhum hadha ad-din wanda su kuma daga sahabban suka amshi addini daga suka amshi addini daga sahabbai su kuma sahabbai sun amsa daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa naqaluhu suka yi suka ciro wannan suka yi bayani shi zuwa ga al'umma wa amiluhu suka aiki suka aiki da shi sannan kuma wa afwan wa al wa allimuhu lahu wa allimuhu suka karantar da shi wa amilu bi kuma suka aiki da shi kina sun ciro sun yi aiki sun kuma karantar da jama'a mina tabi'i na wa tabi'ihim daga tabi'ai ya kace tabi'i wanda ya ga sahabi tabi'ihim wanda ya biyo bayan tabi'ai kuma shi kuma wanda ya ga wanda ya ga sahabi to haka abu yake tafiya mali ce wa man tabi'ahum bi ihsanin da wanda ya bi waɗannan mutane ta hanyar kyautatawa me kyautatawa inda suka dora kafa su kai maka dora ta ana ba tare da ka kauce ba ko kuma in suka dora a nan kai in ka zo ka buɗe ƙawarka ka dora a gabansu ka yi ne ka shiga dame shi ko kuma ya zamanto idan ka tashi buɗe ƙawarka sai ka buɗe ƙawarta ka amma sai ka ajiye ta inda bai kai inda suka ajiye ƙawarsu ba nan ma ka shiga dame shi so ake ka bi sawunsu inda suka dora ƙawarsu kai ma ka dora ta ka huta addinin ka sai zamanto addini ne lahiyayye son zuciyar masu son zuciya bai shige shi ba ganin dama masu ganin dama bai shige shi ba addini ne kake yi akan tsarin karantarwar khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam malace wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin malace wannan mutanen fahum ahlus sunna sune ma'abutan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina tamassaku biha wanda suka yi riko da ita rikon kankamo ba sa wasa Umar ibn al-Khattab zai ji abinda bai ji ba daga ka ambata sai ya ci kwalanka a ina ka ji waye shaidanka ya aka yi wane da gaske ba wasa saboda addini na shine rasul mal shine jarinka shine duk wani abin da dan adam yake takama da shi wallahi bai kai addininka ba to da kakka yarda wani ya maka wasa da addininka addininka shine komai allazina tamassaku biha malike cha walam yabtadi'u basu kirkira ba sannan kuma walam yattabi'u ghayra sabilil mu'minina basu bi wani tafarki ba tafarki wanda yake da baba na masu imani ba kenan sun tsaya akan na masu imani kenan bayan sahabbai tabi'ai sannan suka biyo bayan su mutane na uku wanda za su shigo cikin zumura cikin jama'a da tawaga ta ahlus sunna sune suwa malati thalithan wa ahlus sunnati wal jama'a humus salafus salih sune magabata na gari ahlul kitabi was sunnah ma'abuta alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amiluna masu aiki bi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masu aiki da shiryarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suna ahlus sunna kaga anan da yace maka alkitabu wa sunna akwai wanda zaka yana karanta qur'ani yana karanta hadisai amma ina ga samun matsala da shi wajen magana ta gaba da malami al'amiluna bi hadi rasulillahi ba za ka same shi ya zama to kawai karantawa ne yake yana maimaitawa ya ɗauki karanta ƙulani a matsayin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar lafazin kawai ba aiki da abin da ya ƙosa ba da ka zai karanta ƙulani kuma duk wata katobara da duk wata masha za a yi da shi me ka cewa gardi gardi suka ce mai gardaman gardaman shiga aljanna in ji ba wushi an sanin amma kuma malam sai a hankali Allah kiyaye to kaga wannan matakin ko daga ɗalib ya kai shi ya halaka eh ya zama ya zama daga can wanda Allah yake bada labarin wutul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha sai hu sai bar su in ka jayo aya sai ilsa maka in ka jayo hadisi sai ilsa maka an samu matsala Allah kiyaye wannan kuma me yake bayyana maka daurin ikhlasi idan Allah zaka bauta wa Allah zaka karanta Qur'ani zaka karanta hadisi zaka yi sallah zaka duk wani aikin ibada kai kokari matuƙa kai faɗa da zuciyarka wannan aiki ya zama to ayin shi dan Allah wancan hadisin da yake cikin arba'un nawawi hadisin manzala sallallahu alaihi yake cewa inna ahadakum la yake cewa la ya'malu bi amali ahli ahli janna ko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi kitab a wata riwaya me yake cewa ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu lin nas fima yabdu lin nas abinda ya bayyana ga mutane ashe dama a wajen Allah abu ba ka da mu kuna kuke ga mutumin kirki ne kaza kaza kaza da sauransu dama a wajen Allah ba haka nan bane shi yasa mutum duk abin da zaka yi matuƙa kwadanka na farko shine duk abin da zaka yi zama to kai shi da Allah wannan shi zai tabbatar maka da samun ladan da Allah ya tanadi wajen aikata wannan aikin amma mutum idan ya zama to babu wannan yi da Allah wala wahala wahala banza ne mutum yake Allah kiyaye Allah kare mu maliki cewa waɗannan mutane ahlus sunna yace walam walam yubaddilu sannan bayan allazina lam yabtadi'u busu kirkira ba walam yubaddilu busu masanya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da na wani sannan kuma walam yahdisu fi dinillahi busu kirkira ba a cikin addinin Allah ma laysa minhu abinda baya ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa yanzu duk mutumin da zai kirkiri bid'a kana cewa wannan abin bai daga cikin abin da manzon Allah ya karantar sai ce maka to yanzu abu kasan ne laifi kuma wannan sunna ce ta waɗanda ba su da gaskiya haka suke faɗi imamu malik wani ya faɗi mushi haka yace yake cewa ayu azibuni Allah an salat Allah zai azabtar da ni dan nayi sallah yace Allah ba zai azabtar da kai dan kai sallah ba amma Allah zai azabtar da kai saboda ka saba wa karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wancan da ya ɗauki ihrami ko shi ne kamata ya je zul hulaifa sai ya ɗauka daga wani waje aka ce mashi a ka je inda manzalla ya ɗauka sai ce inna ma hiya amyarun zittuha la tadur ya ce ai wasu ɗan kilo ne na ƙara ba sa cutar da komai suka ce a muna jiya maka tsoron fitina saboda duk mutumin da zai bar na manzalla sallallahu alaihi ya kama na wani ya shiga cikin fitina Allah kare abu na hudu malaci ahlus sunnati wal jama'ati hum al firqatun najiya su ahlus sunna wal jama'a su ne tafarki su ne jama'a an najiya wanda za su samu tsira min bainil firaqi a tsakanin kakkasuwan al'umma da daddatsuwan su yanzu ne gashi na kowa yana gani wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne alhamdulillah dama an ba mu labarin za a yi haka ne kuma da aka ba mu labarin za a yi haka sai aka ce mana ga mahuta wallahi mu gode ma Allah ba yadda za a ka rude sai da in kane rudadde amma abu a hili yake kamar hutowar rana ba yadda za a wani cewa wani jakuda ka kare babu wannan to haka addini yake shi ba taraktukum ala mahajjatil bayda layli haka nahariha la yazigu anha illa halik to yake cewa anan su ahlus sunna wal jamaa sune al firqatun najiya sune jama'a wanda za su tsira min bainal firaq tsakanin kakkasuwan al'umma وهم الطائفة الظاهرة والمنصورة إلى قيام الساعة سوني جماعة وانا سكي الظاهرة وانا سكي سعي أكن تيما كاو أبن لكي قسكيا المنصورة وانا سكي سامن كاريا لك أبنجي سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة حزوة تاشي قيامة مالك تشوى لأنهم هم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم saboda su ne mutanen da yake gaskantuwa a tare da su fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la ta zaru ƙwa'ifatun min ummati ba za a gushe ba ana samun wata jama'a a cikin al'ummata zahiri na alal haq tsayayyu ne akan abin da yake gaskiya la ya durruhum baya cutar da su man khazalahum duk wanda ya yunkurin tabar da su ana zagi ana kage ana sharri amma baya hana su aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akai kwararre gaske la ya durruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullahi har sai al'amarin Allah zo kiyama kenan ko kuma mutuwa ta zo musu wa hum kazalika mazallaci suna kan wannan abu a wani lafazi mazalla yake cewa sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun wata tawaga ko wata jama'a daga cikin ummata ba za su gushe ba tsayayyu ne bi amrillahi akan umarnin Allah har tashin kiyama ba sa gushe Allah samu daga cikin su wanda ya koma cikin hadisi irbad ibn sariya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya musu gargadi suka ce ya rasulullahi wannan kaman war gargadi da wa'azi na mutumin da yake ban kwana dami dami ake mana wasici manzo Allah ce ina muku wasici da littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake muku wasici akan shi tafarki na khalifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake kan haka wallahi wannan mutumin shirye ne dukkan wanda ya bar wannan abin komin abin da yake raya cewa iya da kyau da ya kawo wala aikin banza ne yake tarkacen banza ne duk abin da ba ƙur'ani ba ba hadisi ba ba fahimtar sahabbai ba wala hayaniya ce kakka yarda wani baka wasa da abin da ya shahi addini kawai da shi ne mafi tsada abu malik ta khamisan abu na biyar daga cikin bayanai akan abin da ya shahi ahlus sunna yace humul ghuraba sune baki sune yan kadan iza kasuratil ahwa a lokacin da son zuciya ya yawaita waddalalat da bata wal bid'a da bid'o'i wa fasada yake cewa wa fasada zaman a lokacin da zamani ko kuma a ce yanayin mutane suke rayuwa a cikin zamani suka gurbace to su ahlus sunna zaka same su guraba su ne ɗan kaɗan kuma za a rika kallon su a cikin mutane kaman baki saboda ana ga kamar sun zo da wani abu sabo alhali abun nan ba sabo bane ba shine daɗaɗɗen abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi duk wata bid'a kowace iri ce ba ta yi shekara 1444 ba ta yi ba duk wata bid'a an ce malam wani a lokaci kaza kirkire ta kaga ta samu ta samu lokaci shekara 100 shekara 200 baya shekara 300 baya wani makamancin wannan kai wata bid'a kuma da kuke raye kuna zamne kuna ji kuna gani aka kire ta ko ba aya ba hadisi to wannan bid'o'i da lalacewar al'amura da da bin son zuciya a lokacin da ya yawaita sai kaga ana nuna ahlus sunna cewa su ne mutane yan kada ka duba haka a yau ka ce zaka tabbaka wani abin da addinin ka ne ya umarce ka da shi hadisi ingantacce babu kura akan shi ba a jayya tsakanin mutum guda biyu aka ingance shi amma idan ka aikata sai ka zama abun nuna wa abun tsankon a ce shi kamar ya fi kowa sanin Allah ya fi zahi zahi shi daban ne kuna makamancin wannan mazala sallallahu alaihi yake cewa a malai yake ce anan yake cewa akhazan yace me yasa malam yace za su zama to baki a cikin al'umma ya ce wannan kuma akhazan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam mun turo wannan daga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na cewa bada al-islamu ghariban musuluncin nan ya fara a matsayin bako wasa ya'udu ghariban haka zai komo ya a matsayin kaman bako kama bada aka mai da ya fara mutane ɗan kaɗan ana nuna su a cikin al'umma to haka addinin zai komo ya kasance sai ka ce hadisi sai a ce yanzu kai duk malaman garin nan kayi sani a baka yi su sani amma da abin da ka karanta ne kuma ya tabbata kuma ka gane haka nan ne shi ne kake so ka aikata kuma shi ne abin da Allah halicce ka da shi malam wani da malam wani ya fahimta bai aikata ba kaza bai aikata ba wani tsakanin shi da ubangiji shi amma kai ka fahimta aikatawa za ka wannan addinin bako yake cewa kama bada a kamar da ya fara hantara cin mutunci abin da ya shahi kage da dukkan wasu awar suke wahalhalu ne na rayuwa lasiyama a lokacin harkon da hiyar suna wannan mutane jiya sun ga wannan alhamdulillah mun zo lokacin da al'umuru aina afiya abubuwa duk sun na girba ne kawai ake amma wanda suka gabata sun sha wahala su wahala kwarai allah saka musu da alheri kama bada'a kamar yadda ya kuma ka duba shi ita sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam bangiji da yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga talikai ga baki daya yanzu abubuwa da yawa wanda lokacin ka hin tsayuwa a hannun sunna da jajircewa su akan sai an yi abin nan akwai abubuwa na addini da ba a yi amma yau an waye gari kowa yana yi da wanda yake da a hannun sunna da wanda ma yake da a wancan shi ba a hannun sunna bane duka ana yi yanzu ka ɗauki hijabi misali mas'ala ta hijabi alhamdulillah abubuwa ƙwarai sun yi kyau sosai a nan kuma akwai gyaran da ya kamata a yi sai wanda ce ai sun sa hijabi amma suna kaza wannan wani abu ne tsakanin su da ubangiji sa hijabi matsayin shi daban ta sa hijabi ta yi wani abin da ba daidai ba shi matsayin shi daban kamar yadda kai ma a karan kanka yadda kake za ka yi abu kaza za ka yi abu kaza wannan aikin alheri da kai ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sakanta maka akan shi bannan da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai baka sakamako akan in ya ga dama kuma ya gafarta maka amma za akwai mutumin da yana jin gaizi a cikin zuciyarsa sai a irin masu rashin lahiyar nan na duk macen da suka gani so suke su ganta su ga kiran da Allah subhanahu wataala ya mata kaga mutum yana fada wallahi ana samu wannan yana fada wai danni yanzu gashi a wuri kaza an kama wata hijabi ta yi kaza ko da ta yi ba shi kenan cewa ba dukkan su ba su da gaskiya in ya zama to an samu wanda ta yi abin da ba daidai ba kuma nawa daga cikin suka abin da ke daidai kin kai ita ma da ta yi ba daidai kin ba wannan sa hijabin da ta yi iya umarnin da Allah ya mata ne na ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adana an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurur rahima wannan umarnin ne ta kwatanta kuma daidai ne wancan saban Allah kuma da ta yi wannan kuma tsakanin ta ubangijin ta Mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatuba lil ghuraba tuba wata itaciya ce ta musamman a cikin gidan aljanna ko ka ce madalla ga wannan bakin wa yake musu madalla manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce marhaba da waɗannan bakin wa yake musu marhaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaka cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzan yake cewa a wata riwaya ta daban tuba lil ghuraba madalla da waɗannan ƴan kadan kin wanda suke cikin al'ummar nan da yawa lalatattu sai ce unasun salihuna fi unasi su'in kathir mutane ne nagartattu masu kokarin kwatanta gaskiya gurgurdan yadda za su iya a cikin dandazon mutane lalatattu masu yawa kuma idan ka ce wani ahalus sunna ne ba ana nufin bai kuskure ba yanzu ga mutum yayi kaza yayi ƙarya yayi ha'inci yayi cin amana yayi wane ne komai zai amma idan ka ce ga wani da sunan ko malami ne ko almajiri ne ko wani wanda ake gace yana da kokarin addini daga yayi wani abu dan kadan taqumu dunya alaihi wala faqut duniya za ta tashi ta mai ta ana ga kamar mutumin kirki ne shine yayi kaza to dan ba masumi bane ba ba masumi bane dama a dabi'an da Allah ya yi shi zai iya yin daidai zai iya kuskure shi yasa ko gobe kiyama aka tayi awo ne ake yi aka ce fa amma man thaqulat mawazinuhu aikin alherin ka sai rinjaya sai kai aljanna ba ce ba babu ɓanna ba akwai ayyukan zunubi amma dai alherin ne ya rinjaye su sai kai aljanna to amma sai a dasa mutum a ce ai gashi ne ya ce kaza kuma ya zo yana aikata kaza da kaza to dama ba masu yi bane ba ba annabi bane ba ratana ku ce baya laifi ko baya kuskure nawa da sallah malaikin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata unasun salihun fi unasi su'in kathir sai yake cewa man ya'sihim wanda yake saba musu ya nuna baya tare da su akthar su suka hewa kaga wanda ake ga akabira a cikin gari mala'u zaka sa mafi yawa wanda ba sa ba ma gaskiya goyon baya zaka samu fada su gideta saboda wani abu ne wanda yana cin karo da manufofinsu na takura jama'a ko zaluntar jama'a ko rashin son gaskiya man ya'sihim kuma haka har talakawan ma wanda ba kowa ba huwa laysa min al-himl wa laysa min al-'ir shi ba kaya ba shi ba mai kaya ba haka kawai bai da komi amma kuma shine jagaba wajen faɗa da gaskiya zauna ya zagi malam wani zauna ya zagi wani zagi zauna zagi wani biduni ma burhani he ka jira cewa ai ko addini bai yarda ba sai ka ce a ina da addini bai yarda ba ko fatiha kirki bai karanta amma yana faɗa da gaskiya Allah shi ne man ya'sihim akthar wanda zai sa musu su suka hi yawa mimman yudihum sama da wanda zai musu da'a wannan shine bayanin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk mutumin da zai dubi al'umma a yau sai ga wannan magana kai ka ce yau ne aka yi ta sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yake maka nuni alamun min a'lamin nubuwah alama ce akan cewa annabtacce take magana haka nan ne a yi magana nan da shekara dubu a yau kana wani kwakwahin ƙauyen ku sai ka ji wannan magana kamar yanzu ne mazala sallallahu alaihi ambata muku ita sallallahu alaihi wasallam malai ce wa hadal wasu kaga wannan wasafin innama yantabiqu ala ahli sunnah yana tabbatuwa ne akan ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sunna kuma mu rike ta a matsayin aiki zamu iya tabbatar da cewa mu ahli sunna ne ba raya ba na baki wannan shine gaba ta gaba ta biyar sai gaba ta shidda ne kuma insha Allah ta'ala mun haka sai mu tashi gaba ta shidda sati mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله